أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mana lokaci don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yanzu muna cikin suratul baqara a yau da idan Allah za mu tashi aya ta 164 faɗan Allah subhanahu wataala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريح الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah subhanahu wataala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard lalle wurin halitta ganin halittar samai da kasai sama guda bakwai da ƙasa guda bakwai wa ikhtilafin layli wan nahar da sabanin dare da yini dare ya shiga cikin yini yini ya shiga cikin lokacin dare wa ikhtilafin wal wal wal wa ikhtilafin layli wan nahar wal fulk allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wal fulk allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas da kuma jirgin ruwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke gudanar da shi kusa ruwan kogi bima yan fauna suke dauko abubuwan da mutane za su amfani da amfanuwa da shi wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke saukarwa na ruwa daga sama fa haya bihi al-ardha sai rayar da kasa kasa wadda ta mutu ba ta amfani ruwan nan sai su saukar da su saukar da wannan kasa ta rayu ba da mutiha bayan ta mutu وبث فيها من كل دابة وبث فيها كما الله سبحانه وتعالى يروتد أسوالنا فيها فسنا من كل دابة قوة نوعي أبن لك تفيع دورا فسنا ينا رايوا ينا تفيع بسا قطعي والسريف الرياح والصحابي والسريف الرياح دجوية دا تنزع نوعي ينينا إسكا wani lokacin a yi iska mai zafi wata rana a yi iska mai sanyi wasahabul musakai da kuma gizagizai waɗanda ke ɗauko ruwa ga sunan masu ƙawa suna gyara sama kaga sama ta yi kyau
واختيار مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أنك تشوى وانا أبن دقوك غني دو وانا هل تند أكي لآيات أقوي آيوي أقوي ألام اللغة أقوي أبو عزي لقوم يعقلون أما لشرقي غمتانا لكي دا أنكلتا غمتانا لكي دا نسوا غمتانا لكي تأيوا سندورة شوى الله سبحانه وتعالى يا تنتنتي أيبيش يا تنتنتي أبو كامش wani aya tana karantar da mu kudirar Allah subhanahu wataala wanda Allah shi kadai ke da wannan ikon ba wanda ke da wannan ikon sai shi kadai Allah subhanahu wataala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lalle wurin halitta ba Allah da kanshi ke ke shinshina ma kanshi cewa lalle kaga na inna tana tabbatar da abin shinshina ga wanda ya aikata daga cikin halittar sammai da kasai Allah ya halitta sama guda bakwai sannan ya halicci ƙasa guda bakwai amma nan za mu gan cewa Allah ce wa inna fi khalqis samawati sammai guda bakwai wal ardi da da ƙasa kaga nan sai aka bari ƙasa da mufrad amma ita da sammai guda nawa bakwai sai aka amfani aka ambaci su nawa guda bakwai da jami'in su inda Allah ya ga dama sai ce inna fi ikhtilafis samai wal ardi inda ya ga dama sai ya faɗi sama mufrad ya faɗi ƙasa mufrad amma sai ya nuna Allah subhanahu ta'ala hikimar shi ya ce daga cikin halittun sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai wa ikhtilafin layl wa nahar da sabanin da ake samu tsakanin dare da yini wani lokacin sai mu ga dare yana da tsawo kamar lokacin sanyi sai ga dare ya yi tsawo a lokacin sanyi da lokacin zafi da kuma sai ga ya mace dare ya koma gajere idan kuma lokacin zafi ne sai zanto yini ya fi tsawo cikin sai kuma yini ya yi gajarta kaga wannan in Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya yi yadda ya ga dama ba wanda za a ce mishi mai yasa saboda ni Allah ke kenan wanda ba a ce mishi me yasa yayi wanda ba a ce mishi saboda ni ba a mai wannan tambayoyi in Allah ga dama sai sa da yinin da daren su dai daidai in Allah ga dama kuma sai sa wannan ya ego wannan wannan ya ego cikin wannan wannan ya ego cikin yinin cikin adadin awoyi na yini za mu gani cewa lokacin wani lokacin za a rika yin sallan magariba in karhe nawa bakwai saura wani lokacin kuma za a rika sallan magariba bakwai wannan yini ne ke ego awoyi na na dare sai ya shiga cikin awoyin dare idan wani lokacin ya juya kuma sai adai sai dai shi ma sai yego cikin yadda lokacin yini wannan da Allah subhanahu wataala yana nuna kudar shi ikon shi ba wanda ya isa shi kadai ba wanda ya kama mushi shi kadai ke yin wannan shine sabanin dai da yi wannan yana bin wannan wannan ya bin wannan wannan yana jiran wannan ya sauri wuce wannan ya zo kai tsaye wal fulki allati tajri fil bahri ma anfa'u nas da jirgin ruwa da ke tafiya bisa ruwa za mu gani cewa kudura ce ta iko ta Allah subhanahu wata'ala ka duba jirgin ruwa akwai jirgin da za a samu sai a yi watanni ana mai dozi watanni za a yi ana mai dozi kuma ya zo ya bisa ruwa ya yi tsaye in ya ga dama ya tafiya amma ka ɗauki kankara ai karama ka jefa cikin ruwa ka ga ta nace ta kasa tsaya bisa ruwa wannan iko ne na Allah subhanahu wataala sai ka yi mamaki yanzu kai karan kanka in ka je bisa ruwa sai ka kanci ba ka iya tsayawa amma an ka hau jirgin ruwan jirgin ruwan karan kanshi ya yi ka nauyi sai ka hau bisa shi da kai da jirgin ruwan kuma ku tsaya bisa ruwa da kurce ba ba ka tambaya me yasa haka ba ka tambaya Allah subhanahu wataala da ya wannan abu duk wanda ya wannan halittai kai karan kanka za ka hawa ka nace amma kuma in ka hau jirgin ruwa da kai da shi kuma ku ku tsaya ku kunci ba kaga wani iko ne Allah subhanahu wataala kudura ce ta Allah subhanahu wataala wanda ya kai matuƙa a jinjina mai kuma abun ana maka haka ne dan kai mai hankali ka tabbatar da Allah yana yin abin da ya ga dama ne kuma yana fasa abin da bai ga dama ba baka isa ka ce mushi me yasa ba in Allah ga dama takarda yanzu sai ka aza takarda ka kulla mata kuɗi sai ka aza musu ruwa sai ka ga tanci amma ka aza takarda ita kaɗai ka ga tanci saboda a tunaninka Allah ne kaɗai ya gada maka sai ka jefa ƙwayar gero ka aza ta musu ruwa ta nace ko ba haka bane ba To amma Allah subhanahu wataala kaga sai a dauko wajen ton nawa na na gira a aza bisa ruwan kun bai nace ba shine Allah subhanahu wataala ke cewa abun lura ne ka kalli jirgin ruwa daga cikin kudurorin kudurar da Allah subhanahu wataala ya yi cewa ya halicci jirgin ruwa ga yanayi na bisa ruwa yana amfani na ɗauko mana kayan abinci yana ɗauko mana kayan aiki yana ɗauko mana kaza shine ya tajri fil bahri bima yanfa'u nas da abin da mutane za su amfanuwa da shi wa ma anzalallahu minas samai da abin da Allah ke saukarwa na sama min ma'in na ruwa fa ahya bihi al-ardh ba'da mutiha idan Allah subhanahu wata'ala ya saukar mana da ruwa da ƙasa ta zama matacciya a rani lokacin ƙasa matacciya ce mun fahimta sunanta matatta saboda ba ta da amfanin komai a wannan lokaci ba ka iya shuka wani abu saboda ko ka shuka baya ya amma sai Allah ya saukar da ruwa daga sama su zuba ga wannan ƙasar sai ta rayu ta zanto mai rai duk abin da aka shuka duk abin da aka shuka mata sai ya yi rai shi ma amma lokacin da take mace ba ta da rai in ka zuba duk abin da za ka zuba mata ba za ta yi rayuwa ba shine Allah subhanahu wataala yake nuna kudurar shi cewa ruwa da yake saukarwa daga sama ya rayar da ƙasa bayan ta mutu wa basariya min kulli dabbatin kuma Allah subhanahu wataala ya shi da ƙasa ya sa kowane dan adam gane kowace dabba a doron ƙasa tana yawo mun fahimta basta fiha a bisa asai cewa ga Allah ya yarwatar da kowane abu mai tsaye a doron ƙasa ƙwaro ne shi tsuntsu ne shi mutum ne shi dabba ce shi ga kowa na tsaye a bisa doron ƙasa ƙasa wata tabarin zawa dan an mutu nauyi mutane sun hau musu ita mun fahimta to duk wannan kudura ce ta Allah subhanahu wataala ya ne ya sa kowane ɗan adam ya rika rayuwa a doron ƙasa yana tafiya ba abin da ke faruwa wata sirifin riyadi da kuma juya kalorin iska yau a iska mai zafi iska kala kala ne akwai iska na azaba wanda da an tsawo da shi kana jin shi ga jikinka ka san azaba ce Allah ke yi maka mun fahimta kamar yadda Allah ya halakar da wasu al'umma da iska kawai mun fahimta akwai kala iskan da rahama ne ga bayi kuna jin zafi ta Allah ya aiko wani iska wanda za ku jin daɗi dan tausayin bayi suna cikin tsananin zafi rahama ce mun fahimta idan Allah subhanahu wataala ya ce tasrifur ya canza iska kala kala yau a turu wannan kala gobe a turu wannan kala والسحاب المستقر بين السماء والأرض da kuma gizagizai waɗanda ke yawo tsakanin sama da ƙasa ga sunan kana kallo abun kawa da kaga girgishi sai ka fara murna lokacin lokacin ni'ima ya matso lokacin lokacin ruwa ya matso damuna ta matso Allah ke cewa dukkan wannan abun da Allah ya faɗa la aya wannan aya ce wa'azi ne abun lura ne amma ga mutanen da ke da hankali mai hankali shi kaɗai zai koma gefe ya kalli saman nan ya ga cewa duhaɗin saman nan ba ta da ginshiki ko kaɗan amma kai za ka rumbar gidanka ko tirke uku ka aza mata ba ta tsaya ko ba haka wani ba amma sama ga ta nan daidai iya ganin ka ga ta nan ta tafi amma Allah bai taɓa aza ginshiki ko ɗaya ba don ya zanto aya da hankali gare ka kai ga ya kayan masallaci ko mu haɗin shi in ba ka yi shi tsake shi ba daga tsaka zai yi ruzo ba amma ga sama na wuri iya ganin ka iya duniya gaba ɗaya sama ce amma ba inda aka samu take shi haka ƙasa ga ta nan Allah subhanahu wata'ala ya yi ƙasa baka taɓa yi a tarihin ka ba inda aka ce an aza mata wani abu mai nauyi ta rusa ka kwantina ko nawa za a sarkewa bisa ƙasa za a gani cewa ƙasar ba za ta rusa ba a ce ta nace kwantina ta nace kuma ka taba tambaya ba wai kasan nan menene aka sanya ai tallabi kasan nan sai da ba ka rauza ikon Allah ne kawai Allah duk wannan yana yi ne dan ka zanto ka lura cewa Allah ya cancanci ka bauta mai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب cewa wa minan nasi daga cikin mutane mutane da Allah ya halitta man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda ke rukun wasu wanda ba Allah ba sun tuki shiyoyi yuhibbuna hum hubbillah suna son wannan mutanen kamar yadda suke son Allah ko kuma suna son wannan mutanen irin son da suke yi ma Allah wallazi na amuru ashad hubban lillah amma wanda ke da imani sun yi tsananin san Allah fiye da kowa walau tara inda za walau yara allazina salamu inda azalimai za su ga izi yarawna al'azab lokacin da za su gana azaba annal quwwata lillahi jami'a za su tabbatar da cewa lalle ƙarfi gaba ɗaya na Allah ne shi kadai shi ya halicci duk wancan abubuwan da muka zano wa annan la shadidul azab sannan kuma Allah mai tsananin azaba ne ga duk wanda ya saba mai wani aya Allah ya biyo da ita don ya nuna mutane can lokacin da Allah ya tashi halitta shi ba wani halitta abin halitta shi ba wanda ya kama mushi ba wanda ya tallaba mu Allah wurin yin sama ba wanda yake kama mu Allah wurin halitta ikon kudiran yin jirgin sama a rike shi kusa ruwa ba wanda ya isa ya rike shi yanzu da kwale-kwale sai ya katako ya sa taro ya sa menene ya sa igiya ya daura ga ici tunanin shi wannan igiya ita ke sa kaukar kunci ko ba haka wani tunanin shi in ka tambaye shi me yasa kake sa wannan igiya dan ka mulci ne to shi da ya wannan tunanin ina wanda shi kuma da yana busa ruwan tsaye yake amma kuma muciya ce kawai za ka yi tura dan kai gaba wannan muciya ita ta sa ka karce ko me amfanin wannan muciya da tunanin shi dan dan tsaye gaba ne kawai in aka yi tsaye zuciya baya to kaga tunanin kowa da duka wannan wa ya kama mu Allah ba wanda ya kama mu Allah amma yanzu sai wurin bauta Allah ya ce dukkan kunan na halarce ku ne dan ku bauta mun ne kadai amma sai kuka nuna cewa wurin bauta ba za mu bauta muka kai kadai ba amma wajen halitta mun yarda kai kadai ka halitta to kaga dan adam na wurin ya zama azzali me ya zalunci zalunci ka aza abu inda ba wurin shi ba shi yasa Allah ke ya kira wanda yake cewa walau ya lalzina zalamu wa'anda suka yi zalunci saboda zalunci ne ka yarda cewa yanzu ko kani ne ko kani in ka tambaye shi wa yanzu ta mutu shi sama ta Allah ce mun fahimta zai ya yarda sama ta Allah ce ko ba haka bane ba yanzu ko mai bautar shehu ko shehu kan kan shi ba mai bautar shi ba in ka tambaye shi wa ya halitta sama ya san Allah ya halitta sama yanzu in shehun ana bauta mu sai ya buɗe baki ce a bar bauta mu ka bauta mu wanda ya halitta sama ko kuma wa ke baka abinci ya san Allah ke ba shi ya ba san Allah ke ke saukar da ruwan sama yana noma yana kaza to ka je ka bauta mu wanda ke wannan shi kadai a kuma ba shi kadai ba ala kai shi mun fahimta kenan Allah subhanahu wataala ke cewa daga cikin mutane akwai waɗanda suke suka riki wasu mutane andada kalma andad shine jami'i ne na niki wannan aya mun fassara ta lokacin da muke fassara farkon suratul baqara wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun mun fahimta kenan kalma andad jami'i ne na niki menene niki niki shine ka sa ma mutum kishiya ko kama da wani mun gane ka yarda wane-wane ne amma akwai mai kama da shi mun fahimta ka yarda Allah shi kadai ake bauta amma ka yarda ba shi kadai ba bautar za ta zuwa kai a'a in bauta ma Allah kuma in bauta ma wani to wannan shine tamthili shine ka hada Allah da wani shine kishiya shine tashrik mun fahimta bauta ma wani Allah masu bautar wani Allah sun kaskashi akwai waɗanda ke bauta ma Allah kuma su bauta ma wani ma'ana Allah ba shi kaɗai ya cancanta bauta ma wani shi kuma kalmar tauhidi ta nuna cewa la ilaha illallah babu wani abin bautawa sai Allah in ka tsaya nan baka bata ma'anar tauhidi ka ce la ma'abudu bil haqq babu abin bautawa da gaskiya sai ka faɗi wannan gaskiya saboda akwai abin bauta akwai mai bautar gumaka akwai mai bautar shehu akwai mai bautar isa akwai mai bautar uzairu dukkan suna nan masu bautar abubuwa kala-kala mai bautar rana mai bautar wata duka akwai su to amma bauta ma Allah da gaskiya la ma abudu bil haqq ba abun da ake bauta ma wa da gaskiya sai Allah yanzu ka ba la ilaha illallah ma'anar ta cancanta wadda ta cancanta mun fahimta to akwai wayanda suna bauta wa Allah suna sallah mun fahimta sannan kuma suna bautar wani abu daban suna bautar shidanu dan mutum ne za ya zauwa yana sallah amma kuma yana tsayi ya yarda ya tai wajen buka ya yarda ya tai wajen malam mai suku ya yarda ya tai wajen shehu ya yarda shehu ya yi tsawo da shehu abauta ma Allah amma ya zo za ya ma shehu biyayya yana mishi biyayya kwatankwacin Allah mun gane da abu yake to duk wannan shirka ne duk wannan shirka ne duk wanda ya mutu yana nan kuma da wutan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba zai taba gafarta ma duk wanda ke shirka ba duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai taba gafarta mai ba Allah zai iya gafarta ma wani shirka amma duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ba zai taba gafarta mai ba Allah ke cewa ribuna hum hubbillah daga cikin mutane ka zabu dan uwanka ne halitta yana cin abinci kana cin abinci yana fitsari kana fitsari yana bayan komai yana yi kana yi amma kuma kana fifita shi da kanka ka mai da shi ya ka wajen Allah ba wanda ya yi wani inna akramakum inda Allah atqakum wurin Allah wanda ya fi tsoron tsoron Allah da kai da shi wurin Allah kowa na nafsi nafsi yake sai wanda ne sai wanda ya wani tsoron Allah anan kare ka kan kano cewa shehu yayi ka tsoron Allah sai an yi wajen Allah yanzu aka iya gane ba mun fahimta shi ne Allah subhanahu wataala sun yake cewa sun maida su kamar yadda suna son su kamar yadda suke son Allah so ibada shi cikin ibadu mun fahimta so ibada ce ba wanda ya cancanta ka so shi so irin na Allah in ba Allah so irin wannan na ji ina son ka na ji ina kaunaka na ji ina son ki na ji ina kaunaki wannan so dabi'i ne wannan amma so na ibada ba wanda ake mushi ta Allah mun fahimta ba wanda ya kamata ka so shi matuƙar soyayya ta bauta in ba Allah ba to kaga wannan suna son mutanen nan kamar da suke son Allah to kaga nan sun shirka mun fahimta kaso na biyu shirka akwai wanda kwata-kwata ma sun dungume gaba ɗaya wani Allah ne suke bauta ma ba Allah ba ba ma su salle wani Allah ne suke bauta ma to kaga wannan shirka ita ce tsantsa ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai zauwa tare da wa'annan bayan Allah kowa zai zo da dan uwan shi wanda yake shirkan da wanda ake shirka kowa da wanda ake yi masharkai kowa zai rika tuhumar wani daga cikin wani kai ɗalibin da kai ta biya ga wani kai ta mai shirka haka kai kana bauta shi zai ce ni na saka shi sa Allah ke cewa tabarra alladhi tubiyu
ارتبوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لكن شهدت براء الذين اتبعوا والنايانا ذا أسام وندا أكدي الذين اتبعوا وندا أكدي إذا يتوى يشيما من الذين اتبعوا أقوم وندا سوسكبوا wara'ul azab lokacin da suka ga azaba Allah ke cewa wa taqaqqat min asbab a wannan lokacin duk wani sababin da ya hada ni da kai haka ke wani bautan ya yanki al akhilla wa yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al muttaqin kawai sai masu tsoron Allah illa al muttaqin haka Allah ya ce sai masu tsoron Allah kauna da soyayya nan ne za mu ta ranar alkiyama in dai ya zanto kana bautan wani Allah ranar alkiyama duk soyayya ku duk kaunar ku za ta yanki mun fahimta Allah ke cewa min nasu mai takhazzu min kulli an dana min kullu wa hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani su kuma ma sun yi san Allah wanda ya imani dama wanda ke tsantsan imani wanda ke da aqida tatacciya aqida ta ahlus sunna to babu wani wanda yake so irin san da ake ma Allah in ba Allah kuma kai ma in kana son ka kai mutukan wanda ke da aqida tatacciya sai ka so sai ka so Allah fiye da kowace halitta kuma sai ka tsane Allah shi kaɗai ya cancanci yi ma wannan soyayya duk lokacin da kashi kana son Allah irin kana son shehu irin soyayya da kake ma Allah sunan ka kafarta ba wanda ake yi ma Allah sai ce shi kaɗai idan kana bauta wa wani irin bauta da kake mallaka ka kafa dole sai ka tsaya Allah shi kadai in eh, Allah shi kadai ake bauta ma shi kadai la ilaha illallah ba wanda ake bauta mawa da gaskiya sai Allah shi kadai to amma mu'mini Allah ke cewa wanda ke da imani wanda ya ca- ya sha aqida to ba ya bauta ya hi ya hisa Allah da kowa walazina amanu ashaddu hubban lillah walau yara allazina zalamu kalmal law kalma ce wadda tana buƙatar tambaya tambaya ce tana buƙatar amsa lau tambaya tambaya ce tana buƙatar amsa na Allah ke cewa walau yaral lasina salmu inda waɗanda aka yi ma azaba iz yarawna azab azzalimai inda sun ga lokacin da ake suka kalli azaba ga tana kara kaga nan wurin ba a ba da amsar lau din ba duk inda lau take cikin Qur'ani cikin harshen Larabci tana buƙatar a ba ta amsa misali inda kun ga kaza kaza kaza kaza da kaza ya faru haka ne Allah ya faɗa cikin alkur'ani yake cewa walau anna ahlul qur'an amanu wattaqu lakaffarna an sayyi'ati walau anna ahlul kitab amanu wattaqu lakaffarna an walau anna ahlul qur'an amanu wattaqu lafatahna alayhi kaga inda kaza kaza kaza da abu kaza ya faru ko ba haka bane ba to nan wurin Allah ya ce walau yaral ladina zalamu iz yarawna azab annal quwwata illa jami'un wa anna allaha shadidul azab ina an sallau malamai suka ce kaddara ta ake kowane mai hankali je kaddara Allah ke cewa inda masu azalimai da suka zalunci kansu suna shirka da sun ga azaba inda sun ga azaba irin abin da za faruwa sai ka fassara ma kanka ka kaddara me za ya faruwa kai mai hankali ne me za ya faruwa Allah ya faɗa wani wuri ke ce walau tara iz zalimuna inda rabbihim mawqufun inda rabbihim rabbana أبصرنا وسمعنا فرشئنا نعم صالح إنا أنت تكي فقدر مكاننا الله بكاو أنت إن دا ذاك الظالمين أي مسكا ذا مسكا إنا أنت تكي الله بكاو أنت من غاني ونمر الله سبحانه وتعالى كيتش ولو ولو أن ولو ولو أن ولو ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون ولو ترى الذين آية بتزومنا بقى ma'ana Allah subhanahu wata'ala na ce inda ka ga yadda azzalimai lokacin da za a tashi alkiyama ana bugun su ta baurin zaman su ana bugun su ta ina wurin zaman su ga nan masu me za ya faruwa in ana musu wannan mala'iku suna cewa kaza kaza kaza me za ya faruwa nan ma ba a faɗa za a ganin duk inda azaba ce za a ganin ba a kawo an sallau din sai a kyale ka kai mai hankali kai azzalimin kai mushrikin kai kaza din kawo fassara ma kanka ne ke faru mi zai faruwa kaga dole ka ka san mi zai faruwa bayan haka duk wanda ya shigo masallacin nan ana abu kaza za mu mishi kaza mun fahimta duk wanda ya shiga wuta duk wanda ya bauta mu wani Allah a kaga an ce duk wanda ya bauta mu wani Allah mi zai faruwa fassara ma kanka mi zai faruwa mun fahimta kaga na wurin harafin lau yana bukatar amsa amma ba a bashi amsa saboda wurin azaba ne duk wurin azaba yawanci da ganin ba a ba da amsa amma wurin ni'ima ba can Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahlul qura amanu wattaqaw sai aka ba da amsa da fatahana alayhi da mun buɗa musu mun fahimta na in Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa istabarra allazina tubiru ku tuna lokacin da za a za waɗanda ake biya da wanda suke biya za a yi baran-baran kowa za a yi zauwa gaban Allah Allah zai tara duk waɗanda ake bauta mawa sai a tambaye su ko kuka yarda aka bauta muku za su daga nan za su nuna cewa ni na ce ka bauta mun ni na ce ku bauta mun ni kowa zai nuna cewa saboda kowa ya ga wuta gashin shi shi ne Allah ke cewa istabar alladhina tubiru lil taqwa ra'ul azab wata ƙasa'atu min asbab kuma Allah zai mata ce kuma a wannan lokacin wani wasu sabubba da suka haɗa ka bauta ce ta haɗa ka da wani lokacin ta yanki babu lokacin bauta yanzu soyayya ce kana son shi kai makura haka shi cewa shi Allah ne to yanzu wannan soyayya ta yanki duk wani abun da sababi ne ya sa ka rika bauta mai hayyar zama Allahnka to yanzu wannan sababin a lahira yanki nan ne duniya ba kai ka halice ni ba kai ka haife ni ba kai saka hana ni bauta mu wani ba ni na sa kaina to wurin Allah ba Allah zai hada ka da wanda aka bauta da da wanda aka bauta mu da kai da kai bautar gaba ɗayan ku ga kunan Allah zai subhanahu wataala hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a kuwa ranar alkiyama Allah zai ce ma duk wani wanda ya bauta ma wani to ya je ya bashi abin da zai bashi a nan aljanna a nan ranar alkiyama hadisi na cikin sayyid na hadisi abi hurairah Allah ta ce zan bar mutum ya koma da shi da wanda ke mai shekaru yau ku koma ke ku gyara kanku idan an aljanna aka musu hisabi suka kai aljanna kai da ku da kuka tsaya kuna ga rama tsakanin wannan na ce ba ni na ce ba wannan ce kai kace mun fahimta idan kuka gama garnama ina za ku duk wani wanda ya bauta ma wani da mai bautai da wanda aka bauta ma duk makomar su wuta saboda shi wanda ya bauta wanda ya bauta shi ya san ya yi shirka ya bauta ma wani Allah to wanda aka bauta ma me shi me ya matsala shi malamai ke cewa yana da shar'i guda biyu idan ya yarda a bauta mai to yanzu me ya makoma shi yana tare da dan uwan shi idan bai yarda ba kama annabi Isa Allah subhanahu wataala zai tambayi annabi Isa a anta qulta lin nasi takhuzuni wa ummi ilahayn min dunillah shin kai kace da ni da mahaifiyata a maida mun abauta mun me za ya bada ansa subhanak ya Allah ya ne za a yi in yarda a abauta mun kaga daga nan wurin kaga annabi Isa ya tsirata da kashi to duk wanda ya bauta ma annabi Isa duk wanda ya ce Isa Allah ne duk wanda ya ce kaza kaza kaga shi annabi Isa bai ce abauta mai ba bai yarda da bautar ba mun fahimta nan ne aka samu sabani wancan ya yarda abauta mai mun fahimta to da shi da wanda ya bauta mu duk ina suka yi to wannan bai yarda ba bai ma san ana yi ba kamar dan shi'a da ke bauta ma ali ali bai ma san ana yi ba yana cikin kabarin shi bai sani ba yanzu kai kake bauta mai in za ka kira ka ce ya Allah sai ka ce ya ali to kaga nan wurin kira ma ba wanda za ka kira sai Allah to kaga ranar alkiyama shi ali bai san kamai ba gaban Allah zai mu cewa bai san an yi ba kenan kaga shi ya tsira mun fahimta da abin yake ta Allah ce
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار subhanahu wataala ke cewa wa qala allazina tabahu law anna lana karratan su kuma wanda suka bi suka yi bautai suka bauta ma wayanta su kuma za su cewa law anna lana karratan inda za a mamaita mu a maida mu duniya a mamaita amma yadda muka muka bauta muku yanzu muka zo gaban Allah kuka nuna cewa ba ku kuka samu ba mu muka mu muka ja mu kanmu to za sai ki inda ma an koma duniya mu ma ranar tabara abin kama tabara hukun abin ma sai mu ce ba mu huta mu saboda mun ji gaban Allah kuma mu tawaye to kaga lokacin da nadama ba ta da amfani lokacin da ba wanda za ya cewa a koma duniya da a canza mun fahimta duk wani azzalimi idan ya haɗu da azabar shi ranar kiyama sai ya ce inda a koma duniya in canza aikin da na aikata wa na amal lazi kunna na amal ba za mu aikata irin aikin da muka aikata sai mu canza wani aiki daban to Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qalbin tabu su wa'anda ake bi suna cewa law anna lana karratan inda za a maida mu akwai mamaici a koma duniya fa na tabarra aminu kama tabarru minna to sai mu waye sun sai mu tawaye kamar yadda suka yi mana tawaye kazalika yuridu Allahu a'malahum hasaratin alayhim da haka ne Allah zai nuna musu ayyukansu ya zanto asara ne gare su duk wanda ya wata bauta duk wanda ya ibada yanzu misali wanda ke bautar wani Allah ba yana sallah ba to ina da sallah za a nuna mai da sallah shi ta aba shi mun fahimta shi ne Allah ke cewa da haka ne za mu nuna kowa aikin shi mun gani amma sai mutuwa asara ce gare ka sallar ba za ta maka amfani ba sadaka ba za ta maka amfani ba komi da kai na aiki alkhairi ba za ka ba zai maka amfani ba saboda in Allah ya gano cewa qalimna ila ma amilu min amalin fa ja'alna wa ba masura za mu ba su abin da suka aikata na aiki za mu ba ka aikin da ka aikata na aiki za mu ba ka lada za mu ba ka komi amma ba zai amfani da kai daga kai ba za ka amfani da shi ba Allah ka ce fa ja'alna haba mansura sai mu sa su sai mu sa kura ta zo ta yi watsi da ne da ladin ga ta nan kana kallo Allah ba ka lada kana da ka tsira to amma ba za ta maka amfani ba ka ajiri idan ya baka sadaka idan ya taimaka maka idan ya baka ruwa ka sha idan ya yi maka ya kyautata maka kai kana matsayin ka nan kwamce shi duk wannan Allah zai ba shi lada mun fahimta menene dalilin duk wanda ya aiki na da kai Allah zai bashi lada sannan kuma duk abin da Allah ya ce yayi bai yi ba kuma Allah zai mai hukuma saboda ni Allah zai tambaye su ma salaka ku fi safa sai ce ni qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nud'im al-miskin kaga ni me ya kawo ku nan cikin wannan wahala ta azaba sai su ce ni ba mu kasance masu sallah ba ashe an ce kai sallah ba kai sallah ba sannan ashe yau ranar kiyama sai an tambaye ka game da sallah tun daga yanzu an tambaye ka baka sallah ba shi yasa aka kai kauta mun fahimta Allah ka kai yana Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa za mu nuna musu kadhalika yuridu Allahu a'malahum da haka ne za a nuna musu ayyukan su asaratin alaihi sirru wannan ayyukan asara ne gare su wa ma hum bi kharijin min nar har abada ba za su taɓa ita ba ashe duk wanda ya mutu yana bauta ma wani yana haɗa Allah da wani wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba zai dawoma cikin wuta Allah ce wa mahum ba su su dinnan ba masu hita ba ne ba daga cikin wuta Allah ka tsaye mana shirka babu mai guduci a duwan duniya ka shirki babu mai kafirci wanda ya kafirce mu ni'im Allah ka shirki wanda Allah ya halice ka ba tare da wancan wanda ya kake mabautar ba ba tare da ya san ma lokacin da aka halice ka ba tare da ya san abu kai mahaifiyar kama da ta ɗauki juna biyu ka ta wahala da kai wancan bawan Allah bai taimaka bai ma san da kai ba amma yanzu hatta mahaifiyar ta kawo za ka mutu biyayya ba kamar kake ma wancan biyayya ba haka bane ba Allah subhanahu wataala babu wanda ya tsananta magana ga gare shi kamar da ke shirka wanda ya haɗa da Allah da wani gurin bauta ko me ka aikata a nan duniya in ka mutu kana aikata shi in Allah ya ga dama kana cikin haka shi a tunna in Allah ya ga dama ya gafarta ma in Allah ya ga dama ya maka azaba ikon Allah ne ba wanda ya ce me yasa Allah ya maka azaba saboda ka aikata aikin sha to amma in ka mutu kana shirka ba wanda aya ga ta nan karara da ita da mai asama ana da ita sai dai a kirga wanda ke nuna cewa duk wanda ya mutu yana shirka da mutai Allah ba zai taɓa gafarta mai kowa Allah zai gafarta mai amma ban da shi ga kuma na aya ta tabbatar cewa ba za a yi tare da cikin wuta ba kuma hum bi kharishi min nar ba za su taɓa yi tare da cikin wuta ba Allah ka ayyuka da shirka Allah shi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
يا أيها الناس ya ku mutane ku domin mafil ardi ku ci da abin da ku ci daga abin da ke doron ƙasa halalan halal ne tsayiban tsarkakakke wala tudu da wata shaitan kada ku bi ma abin da shaitan ya tsara mu mun gane duk abin da ke doron duniya Allah ya halatta mana shi mun fahimta sai abin da aka kibi aka ce banda kaza shi yasa masu sun fi suka aza ƙa'idoshi shi abu kaza halal ne sai abin da aka hana dukkan nau'in abinci a doron ƙasa dangin nama dukkan shi halal ne kowane irin nama ne kaje ka ci sai abin da aka ci banda kaza banda kaza wanda shi an haramta maka mun fahimta dukkan dangin kayan sawa halal ne kaje ka sa duk kayan da kake so duka sanya amma sai aka ce banda kala kaza banda kala kaza banda kala kaza mun gane dukkan kayan gona je ka ta abin da ka gani Allah shi ya da shi da ruwan sama amma ka kashe da mutum wani kada kai kaza kada kai kaza mun fahimta wannan ka'ida ce masu usul fiqh suka ala kamar ka'ida ce wannan eh annabi sallallahu alaihi wasallam ana mai irin wannan tambaye me hukuncin abu kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule abu a dunkule dan kaka ƙara tambaya an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ma yalbisul muhrim menene wanda yadda yake haji wani irin kaya za ya sama bai ce ba ya ce ya sa kaza da kaza a sai ce ma yalbisul muhrim ya ce kaffa zai kada ya sa safa wal amma in kasa ya kai sa da wani wal tarawih kada ya sa wani wal awwal amais wata ruwaya wal khums kaga sai ci banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza sauran me ake nufi duka ku je ku ta sanyawa tunda an ce banda kaza ko ba haka wani ba to an ce banda riga banda wando banda rawani banda takalmi to me za ka sa kenan me za ka sa kenan to kaga wannan usulubi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam in aka in wani ya tambaya me ya kamata in ci da ake je ka ci kaza da kaza da kaza da kaza ko kuma kada ka ci kaza kaga dangin nama da aka ce hurrimat alaikum almaytat waddam wal lahmu khinzir wa kaza wa kaza har zuwa karshen aya banda su ba har an ce ma banda su duka ci da abin da kake ci da kake so ka ci sai kuma wasu hadisan suka zo suka ce ne banda abu kaza abu kaza haramun ne saboda yana kaza ka ku ce cutar da ku abu kaza haramun ne to banda su kaga an ce duka dangin abinci kaga nan jami aka yi mutane aka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ba ce ya ayyuhan mu'minuna ba ba ce mu'minai ba kai akahin kawai kowa duk dan adam a doron kasa aka ce kulumin dai ba kulumin ma fil ardi ku ci daga dukkan abin da ke doron kasa halalan aka ce maka halal ne kaga nan aya ta yi jami to sai aka kawo wannan ta yi umu sai aka samu wacce ta kibanci ta ce banda kaza banda kaza mun gane ɗayyiban kuma mai tsarki ne da cikin ku da abin da kashi ba zai cutar da kai ba su kuma wa'ancan da aka keɓe yawancin su likitoci sun ce akwai cutarwa gare su shi yasa mushe da aka ce kaka ci akwai cutar da za ta za mushen zai sabbaba maka in saboda ne me yasa aka ce illa ma zakaitu sai abin da aka yanka illa ma zakaitu sai abin da aka yanka shi ne ya fito ashe abin da jinin nan bai zo akwai matsala mun fahimta na'am wala tatabi'u khutuwati shaytan kada ku bi ma shaytan ma'ana shaytan shine zai sa maka zuciyarka ta baka shawara sai ka ga cewa abu kaza bari in ci mutum nawa da musulmin da kahirin da kowa an ce mushi haramun ne ga kowa a ta kafin haramun ne gare shi ci mushi shi ma karan kanshi in ya zanto ya karanci ilmin da ke ga mushi ba ci mun fahimta ba ma sai zuciyarka ta baka shawara ita kuma ya ba ta shawara shedan shedan makami mai girma wanda ya kama da ɗan adam ita ce zuciya duk abin da za a yi ya san ya kama zuciyarka ta gama da mun fahimta shi sa wanda Allah ya ta shi da zuciya mummuna yadda shi dan zai umarce shi zai umarce ta ba za ka sashi ba wanda kuma Allah ya ta shi da gafalallen zuciya to duk lokacin da shi dan ya raya mushi ko sai yi ai ya aika ta ita zuciya ba shawara take ba shi ba kawai sa shi ne mun fahimta to Allah yake cewa wala tadru khudwati shaytan kada ku hanyoyin shaytan wanda zai sa ku ku ci abin da aka haramta muku innahu lakum aduwwun mubin saboda shi makiyin ku ne inna ma ya umarku bi suni shi kawai yana umartar ku da ne da abu mai sako abu da aka hana kamar yadda in ya tashi zai samu zuciya ita ma dama zuciya amma ratun bi suni ce da ita da shi dan ta hanya ɗaya ce tana umartar ka ka je ka aikata sako shi ma yana umartar ka ka je ka aikata sako sai a ganka ga kana tsamo tsamo kana cin nama alade kana cin naman kare kana cin naman musta kana cin naman kaza dan motsa mu saboda mai zuciya ka ci dara mu kadin wannan naman ba a wurin shi mun fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ma amarukum bi suwal fasha kuma yana umarta ku da albasha an haramta muka kaza to kaga shi dan sai ya saka kaje ka kai ka wannan saboda albasha ne aka haramta muka wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ya sa ku ko rika faɗa abin da ba ku sani ba shidan zai sa ka ka faɗi abin da baka sani ba amma tambaya baka san da baka ce baka sani ba wannan shi ne daidai ga ɗalibin ilimi amma sai shidan ya sa in aka wani wani tambayar don ansa ta ba za a cewa kamar wani bai san irin wani ansa ba to na sai shidan ya zira ka ka ka yi kaurin bida'in Allah ka tsaye ko kuma ka faɗi wani abu malamai ke faɗa ƙarƙashin tafsirin wannan aya babu ƙaunin da ya fi tsanani ya yi matsala ka faɗa ma Allah shi kamar ka sa mai sunan da bai sa maka shi ba kamar ka sa ma Allah sunan da bai sa maka shi ba ka siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi shi ba siffofin Allah sanannu ne Allah shi ya san su ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma ya rike sani shi kadai ya sani ba bai sanar da kowa ba kai kanka baka san su ba bai sanar da annabi ba barantana kai to kai ina ka samu wannan suna aka siffanta Allah da shi mun fahimta shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa ta qulu ala Allah ku rika faɗa ga Allah ma la ta'lamun ku faɗa abin da ku sani ku faɗa ma Allah abin da ku sani Allah ka kai mu nan za mu san insha Allah da ku tambaya sai ka tambaya kuma tambaya sai mu yi da addu'a mu tashi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu da shi abinda muka faɗa da wasu Allah ka yafi mana Allah ka nuna mana kuskure ka wafi ko gyarawa Allah ka yi kuna ka komi Allah اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك